أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان للمؤمن ولا مؤمن مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira alfarmu sayyidina maulana rasulillahi صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يومنا شاكر قوتنا رمضان إجرم مائكي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دقول دري هدو دا أربعين دا هدو وديدي دا قوما قوتنا هدو ميلادية النبي إيسى عليه السلام دقو بيو دا أشرين دا هدو منا ديتكم ونن سورة سورة الأحزاب أدي ونن آية wadda miji dalilin saukata innal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati har ya zuwa karshen ta kamar da aka karanto an ji dalilin sauka mata ne suke ganin ana ambaton maza a cikin alkur'ani da darajoji da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ta nada gare su na darajoji amma ba su ji ana ambaton su to shine sai Allah ya saukar da wannan a'a innal muslimin wal muslimati ko ko a'a matan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ambaci darajojin su ana ta ya nisa annabi ya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta ambato ana ta ambato sauran mata suka ji ba ambace su ba ya nisa annabi kawai aka ambata da suka zo suka ce ya rasulullahi mun ji mu ba ambace mu ba ko ba wani alkhairi tare da mu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin ba haka bane sai aka saukar da wannan aya فإن المسلمين والمسلمات أنكرنتو فرقا تجيا سندي مسلمي ماذا da musulmi mata da muminai maza da muminai mata da masu dawwamar da da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala maza da masu dawwamar da da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin mata wasadiqina da masu gaskiya maza wasadiqati da masu gaskiya mata aka ce wanda ya gazgata alkur'ani ya gazgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sadiq wannan shine mai gaskiya in mace ce fahir sadiqa ta zama sadiqa zaka ta shiga cikin wasadiqina ko ya shiga cikin wasadiqina ta shiga cikin wasadiqati aka ce wasadiqina wasadiqati waɗanda suka cika alƙawalin da suka yi ma Allah sun cika alƙawalin da suka yi ma Allah na imani da Allah da kadai ubangiji tabaraka wa ta'ala da minsa da yin da'a gare shi to ba su saba alkawalin da suka yi ba to sun zama masu gaskiya cikin alkawalin da suka yi wa Allah maza kenan sun zama masu gaskiya cikin alkawalin da suka yi wa Allah mata kenan aka ce malarsa waɗanda ba su nihin komi da aikinsu sai Allah to sadiki ne kenan masu gaskiya a cikin aikinsu Allah kadai suke nufi babu nufin wani Allah maza daga cikinsu da mata daga cikinsu wasabiri da masu haƙuri maza wasabirata da masu haƙuri mata ma'ana masu haƙuri masu juriya cikin bin Allah bin Allah sai an yi haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka bi shi ka bi shi ya ce ka daina saba mishi ka daina saba mishi to wannan shine haƙuri haƙuri watan dangane da bin Allah haƙuri cikin sadar da umarnin Allah komi wuyarsa haƙuri a cikin barin saba ma Allah fiye da kake son abokin sabon Allah ne ka yi haƙuri ka daure waɗanda suka sifantu da wannan a cikin maza wato suka yi haƙuri gaba da saba ma Allah suka yi haƙuri a cikin bin Allah suka yi haƙuri a cikin jarrabawar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su da ita cikin maza kenan da masu waɗannan sifofi a cikin mata to su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ta zano wa yace wal khashi'in wal khashi'ati haka nan ma masu tawazu'i maza masu kankan da kai maza wal khashi'ati da masu kankan da kai mata aka ce duk wanda ya salla a cikin khushu'i ma'auninsa watan ya kai ga bai san waye ke daman shi ba bai san waye ke hagun shi ba saboda zuciyar ta rabu da halitta gaba ɗaya ta koma ga mahalicci zuciyarsa gaba ɗaya kushu'i ne ya kankan da kai tsoron Allah ne cikin zuciyar don haka ya kori duk abin da ba Allah ba daga cikin zuciyar yana cikin khashi'ina in namiji ne in mace ce tana cikin khashi'ati shine wal khashi'ina wal khashi'ati man salla la ya'rifu man ala yaminihi wa man ala shimalihi fa huwa khashi'un duk wanda ya sallah bai san waye ke daman shi ba wane ne ke hagun shi ba saboda shagaltuwa da Allah tabaraka wa ta'ala to yana cikin masu kushuri wal mutasaddiqin wal mutasaddiqati da masu sadaka watan maza da masu sadaka mata watan duk wanda ya ba da sadaka komi kankantarta to ya fita daga ya shiga a cikin wannan karafka ya shiga cikin wannan karafka man tasaddaqa fi kulli shahrin walau kisratan fa huwa mutasaddiqun duk wanda ya sadaka a cikin wata ɗaya ko da cikin wata ɗaya ne ya zama ya yi sadaka ko da ɗaya ne ko da kuntun tuwo ne ko da ɓallin mata ce an ci an raga haka ya bayar to yana cikin mutasaddiqi mutasaddiqina in mace ce tana cikin mutasaddiqati da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga shiga wata koda da tsagin dabino ita sadaka kariya ce daga fadawa cikin mota da haka ake son a zamo an rike waɗannan ɗabi'u duka watan sadaka in faƙi saboda Allah ciyar da dukiya saboda Allah ko ba abinci ba ka ba da tufafi ka ba da abin da buƙatar rayuwa take da buƙata abin da rayuwa take da buƙata da shi duk wannan sunan shi infaqi fi sabilillah domin wanda ka ba inda baka ba shi ba wata kila in bukata ta kama kudi zai sa ya sayi eh kudi ake sa a sayi ya zama infaqi ko abinci ne ko ba abinci bane to ciyarwa saboda Allah dan haka ummul mu'minin Aisha in ka dibi wannan jere ga baki da sifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tun daga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har ya zuwa nan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati har ya zuwa karshen ayar ma za ga sifofin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai manzon Allah kyauta da ciyarwa ba wanda ya kai manzon Allah kyauta da ciyarwa musamman kan a ce ma dai Ramadan ya shigo in an ce Ramadan ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana lullunka kyautarsa to ka diri kyautar manzo Allah kafin Ramadan kafin Ramadan ya manzo Allah ke kyauta Abdullah ibn Abbas yace kana ajwada min ar-rih al-mursala manzo Allah sallallahu alaihi kana ajwada nas ya fi kowa kyauta kai ya fi guguwa iska guguwa manzo Allah ya fi shi karfin baiwa ya fi shi karfin baiwa yace musamman in Ramadan ya shigo musamman in ya gane da mala'ika jibrilu manzo Allah yana yawan lullunta kyautarsa a cikin ramadana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya fi kowa kyauta ma a cikin watan ramadana to ka ganin in an diba zancen mu'mina Aisha kana khuluquhu alquran dabi'un manzo Allah shine alqurani duk dabi'ar da kaga alqurani na jinjinawa yana yabo yana faɗin alherin ta da tadarta to dabi'ar manzo Allah ce kaga kenan in kana son ka san ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo karanci alqur'ani zaka san halaye da ɗabi'un manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga yace was-sa'iwa wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqati dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani yazo maula yana neman abin da zai je ya ci da iyalin shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dinginar da sulkansa na yaki a wajen bayahude a ba shi kiyoyi ya ba wani ya je ya satilin gidansa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yanzu mutum zai baro gida bai da ko sisi amma ya koma miloniya ko da zai koma gida miloniya ne miloniya ne ya koma gida da kuɗaɗe masu yawan gaske amma ko da ya zo ya zo da gida bai da kuɗin cefane bai da ko naira ɗaya amma maza Allah yanzu ya bai da shi miloniya alaihi salatu wasalam saboda saboda kyauta saboda sadaka saboda ciyarwa saboda Allah wasa'imina da masu azumi maza wasa'imati da masu azumi mata aka ce masu yawa masu yawan azumi maza da masu yawan azumi mata ma'ana masu yawan tadawu'in azumi daga cikin maza masu yawan tadawu'in azumi daga cikin mata man sama ramadana wa sama thalathata ayyamin min kulli shahrin fa huwa sa'imun watan duk wanda ya azumin ramadana sannan kuma ya rike wata sunna tana nan hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta azumin kwana uku a cikin kowane wata musamman ayyamul bidi ayyamul bidi watan sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta yin azumin to idan mutum ya rike azumin watan ramadana ya rike azumin kwana uku a kowane wata ko dai wa'in ayyamun biyu sun fi lada ko kuma a'a kowane kwana dai ya ɗiba cikin wannan wata dai ya yi kwana uku to fa huwa sa'imun yana cikin as-sa'imi da as-sa'imat in mace ce tana cikin as-sa'imat masu yin azumi maza masu yin azumi mata wal hafizina furujahum wal hafizati haka na ma kaga waɗannan da suke kiyaye farjojinsu daga cikin maza walhafizati da masu kiyaye farjojinsu a cikin mata ma'anan kiyaye farji ba su aikata duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana na alfasha da farjojinsu a cikin maza ne ko a cikin mata man hafiza farjahu illa an zawjihi fa huwa hafiz duk wanda ya kiyaye gabansa ga dukkan abin da Allah ta'ala bai halatta mishi ba sai matarsa kadai fa huwa hafizun to yana daga cikin walhafizina furujahum walhafizati Abdullah ibn Mubarak yana daga cikin sifar bayin Allah da ake faɗa wajen tadbiqin abinda Allah ta'ala ke umarni Sheikh radiyallahu anhu sai kawo Abdullah ibn Mubarak na cewa wallahi ma jama'tu imra'atan qaddu ghayra ummi auladi fil yaqadha wala fi nawmi fi yaqadha wala fi nawmi Abdullah ibn Mubarak yace tunda nake rayuwata ban taɓa saduwa da wata mace ba in ba kuwa ‘ya'yana ba ko a falke ko a cikin ko a cikin bacci ko a cikin bacci ban taɓa saduwa da wata ba ba matata ba haka balle to a farke ka ji abinda watan abdullahi ibn mubarak yake faɗi hatta al-ihtilam la yaqau minhu illa min halalin yace ko cikin mafarki irin abinda mutum ke gani yana saduwa da wata ko cikin da bai san kowa ce ba to shi abdullahi ibn mubarak ko a cikin mafarki sai matar shi ta halatta shari'a ita kadai yake mafarki da ita a cikin mafarki to shine watan hatta hatta al-ihtilam la yaqau minhu illa min halalin qala ba'du salihina sashen salihai suka ce wala wani daga cikin salihan bayin Allah wannan magana da ya ji ta Abdullahi ibn al-Mubarak yace laitana fi yaqzatina kabn al-Mubarak fi nawmihi yace Allahu akbar ina ma mun samu irin yadda Abdullahi ibn al-Mubarak ya samu a baccin shi to mu ko a yakazan mu samu irin haka a yakazan mu samu irin haka a farkan ma mu samu irin haka haka yake cewa ina ma mun samu irin abdullahi abinda abdullahi mubarak ya samu a mafarkinsa wato a cikin baccinsa mu a farkin namu qala innahu yara almar'a fi an domin shi abdullahi mubarak yakan ga mace a cikin bacci fa ya'lamu annaha laysat halalan yana ganin ta ya tabbatar da ba halal bace fa yafiru minha zai gudu daga gare ta hona in yana cikin bacci ba yana cikin bacci amma Allah ya zurta sai ya gudu daga gare ta wani abu ba zai sadu tsakanin shi da ita ba na mafarki ta san wannan bai babu zunubi a cikin shi amma tare da haka ko shi bai saduwa da wanda ba matarsa ba a cikin mafarki wannan yana daga cikin sifar bayan Allah shine wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kathiran wal zakirat haka nama masu ambaton Allah maza da yawa masu ambatan Allah mata da yawa kaga wa zakirin Allah kafiran aka ce masu ambatan Allah da yawa masu zikirin Allah da yawa maza wa zakirati da masu zikirin Allah mata su ma da yawa din amma tun da kafiran wancan ya gabata sai aka wadatu ba a sake maimaita kafiran ba ba ce wa zakirin Allah da aka ce wa zakirin Allah kafiran ba ce wa zakirin Allah ba kathiratin a'a ko kathiran din wanda aka ce wancan sai aka wadatu da wancan na farkon amma shi ma yana da kamshin wancan aka ce abin da yasa dan an wadatu da wancan din ne masu ambatan Allah da yawa maza masu ambatan Allah da yawa mata man hafaza ala khamsi salawatin fil yawmi wal layla faqad dhakara Allah kathira duk wanda ya kiyaye salloli biyar guda biyar a cikin lokutan su da sharuɗan su yana daga gaskiya ambaci Allah da yawa domin ambatan Allah ne da yawa a cikin kowace sallah eh ita sallah gabaki daya wa aqimi salata li zikri baka Allah ta'ala ce ba ka tsaye da sallah saboda ambatuna dukkan ta gabaki daya zikiri ne in za ka tashi sai ka zikiri kabbara sai an yi zikiri in za a yi ruku sai an yi zikiri in za a yi sujada sai an yi zikiri dauka kowa ruku ko sujada zikiri dukkan ta gabaki daya zikiri ne da haka Allah ta'ala ce ka tsaye da sallah saboda ambatona to duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar watan ya zamo cikin masu zikirin Allah da yawa aka ce zikirin Allah da yawa hanyoyi da yawa ne akwai zikirin Allah da zukata zuciya ta riƙa ambaton Allah da zikirin Allah da harshe dama shi zikirin Allah din maratibu ne martabobi ne hawa hawa ne kuma lokacin da ka yi zurfi ciki lokacin da kake natsuwa kake nutsuwa cikin zikirin kana taka maratibu na shi zikirin tun kana yi da harshe tun kana yi da harshe har watan zuciya ta kama ana nan ana yi ita ma zuciyar tun tana tantance me kake faɗi kai kanka da kake faɗin tana tantance ka sannan kuma da wa kake faɗi wa kake faɗi shine Allah subhanahu wataala to in zikiri ya kai zikiri sai an mance da me kake faɗi me zikirin ma sai ya mance da me yake faɗi sannan ya mance da shi kanshi shi zakirun wa lam yabqa illa al-mazkur sai dan ba wanda zai won sai abun ambaton shine Allah subhanahu wataala to an nutsa cikin zikiri an cimma abin da ake so kenan cikin ambaton Allah wa zakirina Allah kathiran wa zakirat shi ya inganta a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abinda imam muslim ya rawaita imam tirmidhi ya rawaita yana cewa ku yi tafiya ku yi gaugawa ku tashi ku yi gaugawa faqad sabaqa al-mufarridun mufarriduna masu ɗayan wannan fa sabaka sun tsere sun yi tafiya cikin Allah kuma sun yi nisa sun tsere faqalu ya rasulullahi mal mufarridun sai sahabbai suka ce ya rasulullahi su wane ne mufarriduna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce azzakiruna Allah kathiran wa zakirat masu ambatan Allah da yawa to ambatan Allah watan magana su ne da yake cullabawa zuwa ga hadar ubangiji tabaraka wa ta'ala yanke zangaye wanda zai sadu da Allah tabaraka wa ta'ala don haka zikiri ya zamo ita zuciya ita ce muhallin munajati da ubangiji to da me ake goge zuciya da ambaton Allah ambaton Allah ke goge zuciya da shi ake goge zuciya har yadda za ta samu safa'i na talaki daga Allah tabaraka wa ta'ala da haka annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa kowane abu na da magoginsa li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah komi yana da magoginsa kaga idan karfe ya tsatsa akwai abin da ake sa a goge shi idan katako ya yi dauda akwai abin da ake goge shi idan kaza ya yi tsatsa ko ya yi datti ko ya yi baki akwai magogin shi komi na da magogin shi ita zuciya magoginta shine zikirin Allah ambatan Allah shine magogin zuciya da haka ambatan Allah shi zikirin Allah ya zo a cikin Qur'ani da yawa wani wuri Allah tabaraka ta'ala ya ambaci zikiri watan mutum daya wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin kaga nan Allah tabaraka ta'ala yana umurni wa mutum daya ka ambaci ubangiji kuma kai kadai fi nafsika a cikin zuciyarka a ɓoye kamar lazumin safe da yamma kenan kaga duka a ɓoye ake yi kuma cikin zuciya kake yi to kaga wannan umarnin zikiri mutum ɗaya kenan wani wuri kuma Allah ta'ala ya yi umarni da zikiri na jam'i wadhkurullah kathiran wadhkurullah kathiran ku zikirin Allah zikiri mai yawa ku zikirin Allah zikiri mai yawa eh saboda haka wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci zikiri da ambatan darajar masu zikiri wani wuri Allah ya ambaci zikiri da ambatan tanadin da yema masu zikiri kace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab suwani ne ulil albab tace alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kaga nan an ambaci zikiri da ambatan darajar masu zikirin cewa ulul albabi a nan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci zikiri watan da tanadin da yayi ma masu zikiri tare da waccan karafka tun daga innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات sandai muminai maza muminai mata har aka kai wa zakirin Allah kathiran wa zakirati watan masu zikirin Allah da yawa maza da masu zikirin Allah da yawa mata watan a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu tanadin wata irin gafara to kaji duk wannan mutum daga ilal muslimina wal muslimati ana bin maratibu ne maratibu ne har aka kai masu zikirin Allah saboda shi mai zikirin Allah dan fada Allah ne ma'anar dan fada Allah mai zama fada Allah domin Allah ta'ala ya ce ana jalisu man zakarani abokin zaman mai ambatona ne duk wanda yake ambatona muna tare ne ana jalisu man zakarani to ai zaman shi a fada Allah shi yasa ya samu daraja ta koli kaga tun daga innal muslimina ana zanowa ana zanowa har aka zame da yan fada Allah mana yan fada Allah waɗanda suke da wuri a fada Allah saboda ambaton Allah sune wazakirin Allah kafiran wazakirati saboda haka sai Allah ta'ala ya ce a'adda Allah lahum maghfiratan Allah ta'ala ya tare da musu wata irin gafara wa ajiran da wani irin sakamako azimin mai girma a bisa waɗannan ayyuka duk da suka yi shi zikiri yana da darajoja kamar da aka yi ta ambato watan imamu ahmad ya ruwaita a musnadinsa hadisin abu darda'i ne abu darda'i yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha في درجاتكم وخير لكم من عطاء الذهب والفضة وأن تلقوا أدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل الله تبارك وتعالى تبارك باكو labarin duk abin da ya zuba cikin ayyukanku ya fi tsarki inda malikikum wajen ubangiji duk cikin ayyukanku wanda ya fi tsarki wajen ubangiji wanda ya fi yanzu yanzu ya daga darajar ku a wajen Allah kai ya fi ku yi kyautar dinari da azurfa ya fi ku ɗauki takobi ku je ku kashe a kashe ku ku sara a sare ku sahabbai suka ce wa ma za ka ya rasulullahi ya rasulullahi wani aiki ne ke da wannan tarin fifiko da daraja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zikrullahi azza wa jalla an bi Allah bai girma da buwa shi ke da wannan kaga shine wadan ala ulabbikum bi khairi a'malikum mafifici wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum har da zuwa ƙarshe don haka yana daga girman ambaton Allah zikirin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala duk inda aka ambaci wani aikin kwarai sai Allah ya katama shi da zikiri sai ai hatama wannan aikin na da'a da zikiri don a san cewa shi fa zikiri magana su ne ma'ana komi da ruwanka ne kowace ibada akwai zikirin Allah a cikinta kowace ibada akwai zikirin Allah a cikinta don haka zikirin Allah ya zamo kowace ibada sai kaji Allah ta'ala ya yi katamarta da zikirin Allah kaga in an kare azumi ai ibada ce sai Allah ta'ala ce turan sallafa a fita ana zikiri a je masallaci ana zikiri a dawo ana zikiri wali tukmilul iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum kaga an kare azumi Allah ta'ala ya ce to ai ta zikiri tunda an kare azumi ai ta zikiri in an kare aikin haji sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ya kare aikin haji to a shagaltu da ambaton Allah irin yadda a jahiliya ai ta ambaton kakanni da iyaye ana alfahari da su yanzu ku musanya wannan da ambaton Allah fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum au ashad da zikira in an kare sallah sai Allah ta'ala ya rufe ya ce a yi hatamar sallah da zikiri e fa idza qadaytum salata fadhkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum yan kare sallah kenan jumma'a bayan kare sai Allah ta'ala ya ce a yi ta zikirin Allah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru Allah katiran la'allakum tuflihun kaga an kare juma'a sai Allah ta'ala ya ce ayi ta zikirin Allah da haka wurare da yawa in an kare juma'a Allah ya ce ayi ta zikirin Allah ayi ta zikirin Allah an je ba an koma kasuwa an koma office an koma wajen kasuwanci an koma noma amma ba kada a mance ayi ta zikirin Allah saboda haka zikirin Allah shine mafifici duka na ibadu da haka Allah ta'ala ya ce wa kuma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ذكر الله ياتي ذكر الله ياتي ذاك أنبتن الله تبارك وتعالى باب إريش باب كمر أنبتن الله باب كمر أنبتن الله ذاك الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله تبارك وتعالى يا كان دم مصوت إرن غافرا دولي إرن سكمكو من جرما أو جنسا على الطاعات بسببها وما كان للمؤمن
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ذكر الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله قدرا مقدورا
الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وتقوى إكراد على لما كانت أن تكون wannan aya dai kamar yadda malaman tafsiri watan suke ba ta huska a wajen sababin nuzul dinta dalilin saukarta kamar yadda Abdullahi da Abbas da Qatada da Mujahid suka ce dalilin saukarta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya nemi auren Zainab bint Jahashin diyar an masance to sai ya nemi auren su danginta iyayenta suna daukar manzon Allah ne mai auren to sai daga ba manzon Allah sallallahu ya nuna musu a ai zaidu ne bararransa yake nema ma auren watan Zainabu bintu Jahsh eh ba shine ke nufin auren ba lokacin da al'amari ya bayyana to sai suka kyamaci haka nan a ce yanzu ba Quraisha irin Zainab bintu Jahsh dangin annabi ce sallallahu ta'ala alaihi sallam amma kuma ta auri bararre ma'ana bawa wanda ko da yanzu ba bawan bane amma dai ya taɓa bauta ya taɓa bauta don haka ku sai wannan aya ta sauka ko kusa bai taɓa yiwuwa ga mumini namiji ko mumina mace manzon Allah ya ce ga yadda za a yi wani ya yi tunanin yana da wani zafi ba yadda manzon Allah ya ce ba sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan aya tana daga cikin ummuhat ko kuma usul na tsananin sallama malamarin manzo Allah shi imani an gine shi akan sallama malamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yadda da duk abin da manzo Allah ya hukunta kan shi ba to bai karɓa sunan shi na mu'mini ba duk wanda bai yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama ma abin da manzo Allah ya hukunta ba to bai karɓa sunansa na mu'mini ba to saboda haka wannan tana cikin ayoyin da ke usul ne ummahat ne waɗanda ke tabbatar da wajabcin biya da bi ga sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai wannan aya ta sauka watan take zainabu bin bijashin saboda imani ta kankan da kai ta sallama ma hukuncin manzo dan uwanta ma abdullahi bin jashin din shi ma ya sallama wanda da su ne suka kafe ko suka nuna ba su ji daɗi ba ko ku a'a sun ce ma abin ba zai yi ba duk an faɗi irin waɗannan maganganu ko kuwa sun nuna ma ba su ji daɗi ba ko sun nuna ba su ji daɗi ba Allah na wajahar da wannan magana zuwa gare su cewa bai taɓa yiwuwa ga mumini namiji ka abdullahi kama abdullahi bin jahashin din watan wala mu'minatin kamar zainabu bintu jahashin din shine wala mu'minatin ko kuma mu'mina mace bai taɓa yiwa gare su idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam idan Allah da manzon Allah watan ya hukunta amran wani al'amari kaji idza qada Allahu in Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunci wa rasuluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta amran wani al'amari ka ganin Allah tabaraka wa ta'ala na ambatan manzansa lokacin da ya ambace shi yace idza qadallahu wa rasuluhu amra idan Allah kaga bai ce in sun hukunta ba saboda hukuncin Allah shine na manzon Allah hukuncin manzon Allah shine na Allah eh Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin ba ce an yurduhu ma ba saboda yadda Allah ita ce yadda manzon Allah yadda manzon Allah ita ce yadda Allah sai aka yi tauhidul damiri aka dai ta damiri to haka nan ma idan Allah ya yi hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci bai taɓa yiwa ga mumini namiji ko mumina mace an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim an takuna lahum al-khiyaratu zadi ya zamo min amrihim daga al'amarinsu bai taɓa yiwa a ce Allah ya hukunci manzo Allah sallallahu alaihi ya hukunci wani mumini ko mumina wanda ya karɓa sunansa ko wanda ta karɓa sunanta ta zamo ta ji tana da wani zaɓi ba abinda Allah ya hukunci ba ko ya je yana da wani zaɓi ba abinda Allah ya hukuncin ba bai taɓa yiwuwa sai dai in bai an fi sunansa na mumini ba laysa lahum an yaftaru ba'da ikhtiyar rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai taɓa yiwuwa gare su su zamo suna da wani abin zaɓi bayan abin da manzon Allah ya zaɓa fataba wa radiya bi maqdar rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam take da shi Abdullahi ibn Jahshin din da ita Zainabu din duka suka tuba ga Allah suka yadda da abin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zaba na auren ulla aure tsakanin Zainab bint Jahsh da Zaid ibn Haritha fa kafa Allah bi an zawwajaha da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan tunda ta sallama ga umarnin Allah kaji duk wanda ya zabi Allah da manzon Allah mun jijiya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zabi Allah da manzon Allah suka zabi ad-daral akhirata me Allah ya musu sai Allah ta'ala ya girmama su ya ce lastunna ka ahadin min nisa'i in taqaytunna kaji biyu kaji daya sannan Allah ta'ala ya ce wa azwaji ummahatuhum kaji biyu sannan Allah ta'ala ya ce ya rasulullah waɗannan tunda sun zabi Allah da manzon Allah da ranar lahira shine wa daral akhirati da aljanna to ko kiyo shi ka ayi musu a basu su kadai ka ayi musu ka auro musu wasu daban to kaji wannan darajoji to haka nan ma shi Abdullahi da ita Zainabu in tunda sun sallama ma umarnin Allah kowa sai da Allah ya girmama shi da wata girmama ta daban ita dai sai Allah ya zaɓe ta ya aura manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ka ji ba zaɓin da ya kai wannan yanzu ta koma matar manzon Allah tunda ta yarda da hukuncin Allah da manzon Allah to yanzu ta koma matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zawwajaha da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama sai kamar yadda zai zo nan gaba shi kuma watan zaidu din wanda yake mijinta ne da ya sallama mu umarnin Allah ya rabu da ita sai Allah ta'ala ya girmama shi da wata girmama da babu wani sahabin da ya samu wannan a ambaci sunansa karara a alqur'ani to sai zaidu ibn harisa eh falamma qada zaidu min hawa qarar zawwajnataha to kaga Allah ya ambaci zaidu zaidu ibn harisa saboda ni saboda ya sallama ma Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam saboda haka sallama ma Allah da manzon Allah babban lamari ne wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya safi Allah wa rasulahu ya safi manzon sa kaga nan ma Allah da manzon sa kaga Allah da manzon sa da haka ake cewa Allahu wa rasuluhu Allah wa rasulahu Allah wa rasulihi cikin alqur'ani ganin cin duk kurare da yawa kuma duk ba shirka bane don Allah bai umurni da shirka Allah bai umurni da shirka kuma ba bid'a bane ba aikin an bid'a bane Allah ne ya hada sunansa da sunan manzon kuma yana nan a Abdullahi wa rasuluhu ba abokin tare Allah bane a a bawan Allah ne manzon Allah matsayi ya kai ga Allah ya ambace shi in ya ambaci kansa da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma malaika Jibril watan musamman binda ba shi ke cewa takanas ta kan haka Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya ce ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ko ya san yadda na daukaka ambatansa ko ya san yadda na aikata na daukaka ambatansa yace Allah tabaraka wa ta'ala na tambaya hal arabta kaifa rafa'a ajraka sai manzo Allah ya ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani Allah da manzansa sai sani kaga kuma Allah wa rasuluhu wallah wa rasuluhu wa rasuluhu shi ke faɗin magana ba a ɗaya a lura wasu suka zo suka ce mala'ika jibrilu ake nufi wasu suka ce a'a haƙiƙa muhammadiyya manzo Allah din dai shi din ne amma yanzu waccan magana da ake magana ya san yadda Allah ya ɗaukaka ambatansa ana magana ta bashariya ne to sai ya ce Allahu wa rasuluhu Allah da manzon Allah shi ya sani shi ya sani to da ya dawo dai amsar wal isi mahallu shahidi ana sai sai malaika jibril ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in sanar da kai za a ambace ka duk inda aka ambaci Allah duk inda aka ambaci Allah sai ya ambace ka shine warafa na laka ikram haka ai ba mamaki an ce Allahu rasuluhu Allahu rasuluhu Allah wa rasulihi a ko ina a kiran sallah a iqama a tahiyya a shiga musulunci a ko ina a al'arshi a can karkashin ƙasa duk ana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk inda aka ce la ilaha illallah sai an ce muhammadur rasulullah da haka ba wani abu ne wanda yake abun musu abu ne wanda karara alqur'ani ya zo da shi ba yi wa Allah tarayya bane da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ومن يعص الله عدوا يسافي الله ورسوله يسافي من ضل الله فقد ضل حقيقة يا بتي ضلالا مبينا بتا ودتك مبين يا زلت قدم المفسرين في هذه الآية وشيخ رضي الله عنه يجي أنا أنسى متزامية والعياذ بالله ما نزامية وسمع لمن تفسيري تنسى مزامية وندا sun yi tawili wanda bai dace da matsayin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda kwata kwata bai dace da matsayin manzon Allah ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya aurawa ya auro wa Zaid ibn Haritha watan mata cikin danginsa ita ce Zainabu kuma ya dawo yana kallon ta har ta burge shi har ya nemi aurenta ya yi ta kokari cikin zuciyarsa ya za a yi aure ta wannan kowace riwaya ta rawaito wannan riwaya ba ta inganta ba ko kaɗan kuma wata dace da matsayin manzo Allah ba za ka duk abin da malaman hadisi za su ce wannan riwaya ta inganta komi ingancin ta in bata dace da matsayi da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba za a za a yi fakin din ta gefe komi ingancin riwaya in dai bata dace da matsayin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a je ta gefe wanda yace mata ta inganta ijtihadi ne ba wata ayat da Allah ya sauke ce riwaya kaza ingantatta ce ba ta da matsala babu ijtihadi ne duk hadisin da za ce sahihi ne kaza kaza ijtihado da ne ilimi ne waɗanda suka yi ba masu mai bane za su iya kuskure za su iya kuma daidai da haka duk riwaya da ta zo da taɓa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kwata kwata in dai ba ta da wani tawilin da zai ba da wata mafita ta daban to ajiye ta gefe da aka shi Allah ne ce adamin wasu daga malaman tafsiri watan irin wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren watan Zainabu bayan kuma ko yayi sha'awar Zainabu bayan kuma ya aurawa sayyidina Zaidu ita kuma daga baya yi sha'awar ta kuma daga baya ya ga kanta a zuciyarsa ai wannan bai koda ce ba ai ba da makamin annabta ba yan uwa ko dattijan anguwa ba zai haka ba ka tura shi cewa ya nemo maka aure bayan ya nemo maka aure an baka tana gidanka kuma ya ta zuciyar shi ta saka mai ya za a yi ya aure ta wannan ko kadan ba zai yi ba balle manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu saboda haka irin waɗannan ruwayoyi sai aje su gefe ba su da wani amfani ko kadan eh wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi shine shi zai nuhari ta dinnan yana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji kwanan baya matsayin Zaid da yadda ya zama bawa har yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danta shi to shi Zaid da manzon Allah na son shi kuma yana son dan sa Usama daga ake ce ma Usama din hibbu rasulillahi wa ibn hibbi ummul mu'minin Aisha ta ce manzon Allah yana son Zaid yana son Zaid kwarai da gaske da Zaid ya yi tsawon rayuwa wata kila ma ya shiga cikin khalifofin manzon Allah ba mamaki ya shiga saboda manzon Allah bai taba tura sariya wani yaƙi wanda mazalla bai tafi ba turawa yayi ba face ya ammara wato zai ibn harisa wato a wannan yaƙin ya sa zai ibn harisa ya zama amirul jaishi shugaban wannan yaƙin to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake kissan ta auren Zainab din nan da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yadda al'amarin ya kasance bayan tana matar Zaid ibn Haritha إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الله تبارك وتعالى وإذ كتنا lokacin da kake faɗa lillazi an lillazi an amallahu alaihi ga wannan da Allah ta'ala yayi wa ni'ima wane ne Allah ta'ala yayi wa ni'ima aka ce shine zai nuna harisa Allah ta'ala yayi mai ni'imar musulunci kuma Allah ta'ala yayi mai ni'imar hada shi da manzo Allah dan haka da Allah ya hada shi da manzo Allah ya ce wallahi bawqul ya zabi manzo Allah bisa ga uwa da uba mun je a kwanan baya ai to kaga al'ama wanda Allah yayi wa ni'ima kenan ta musulunci yayi mai ni'ima ta zama tare da manzon Allah yayi mai ni'ima ta manzon Allah yana son shi duk wannan an'ama Allahu alaihi kenan wa an'amta alaihi bugu da ƙari kuma kai mai ni'ima kai ma to wane ne menene ni'imar da manzon Allah yayi masa bil itaqi da yana bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inta shi to wane ne wannan da iz taqulu lillazi ai kaga lillazi allazi mubhamin suna ne wannan da to wane ne wannan aka ce huwa zaid ibn haritha shine zaid ibn haritha wanda kake ce ma amsik alayka zawjaka rike matarka wattaqillaha karka sake ta wattaqillaha ka ji tsoron Allah fi amri talaqiha a cikin al'amarin sakinta ka ji tsoron Allah ka rike matarka domin yana zuwa yana kai kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni dai na kasa gane kan watan Zainabu kullun yau irin yadda take man daban gobe irin yadda take man daban jibi na take man daban ina ta hakuri ina ta hakuri abubuwan dai sun kai koyaya da duk ya zo ya yi ma manzo Allah kuka sai manzo Allah ce kai hakuri eh ka rike matarka wattaqilla ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa tufi fi nafsika ma Allah mubdihi kana boyewa a cikin ranka ma abinda Allah mubdihi nan gaba kadan Allah zai fito da abun karara kana ɓoyewa cikin zuciyarka to wannan abin na kana ɓoyewa cikin zuciyarka mallahu mubdini abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana shi to nan aka samu zamiyan malaman tafsiri in shi Ibrahim radiyallahu anhu idan aka samu zamiyan malaman tafsiri wasu daga cikin su suka ce ai son ta ne wancan bayani da muka gabatar yana son ta yana amma yana ta tunani ya za a yi ya za a yi har zai ya sake ta manzo Allah ya aura aka ce wannan ai bai dace da matsayin annubuwa ba bai dace da mukamin annabta ba ko kaɗan ai ko dattijo mutumin kirki ba wannan bai dace da shi ba balle watan makami na annabta don haka shi a wajen malamai suka ce wannan daga cikin mubhamat akwai ilimi wanda yake mai zurfi akwai bayanin da zai zo amma zai zo dunkule koye to sanin mi ke koyen nan ana wahala wajen gano ko menene ne wasu in suka samu muwafaka in suka bi nassosa wataƙila maganar gaba ta iya fassara menene aka zo da shi a dunkulen nan wanda ba a fito da shi fili ba to sai wata magana can gaba sai ta fito da abin fili kaga cewa ai kaga mallahu bihu ma dinnan mausuli Allahu mubdihi watan Allah tabaraka wa ta'ala mai bayyana wannan abin ne to kaga Allahu mubdihi kaga wannan ita ce silan ma mausuli to don haka suka ce in an koma can gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin abin da yake koyi cikin zuciyar manzon Allah me ke koyi cikin zuciyar manzon Allah Allah ya sanar da manzon Allah fa Zainabun nan fa wata rana matar ka ce Rasulullah amma kaga yana da nauyi manzon Allah ya fito ya faɗi to kaji mallahu mubdihi din abinda Allah ta'ala zai bayyana wanda manzo Allah ke koyewa ba son Zainabu ba ya koye son Zainabu yana son ta bayan tana gidan Zaid ibn Haritha kuma shi ya auren wa Zaid ibn Haritha kuma daga baya ya dawo ya zan yana son ta a'a wannan cewa manzo Allah ya Allah ya aura mashi wannan hukunci ne daga Allah to abin yana cikin zuciyar manzo Allah shine wato kufi fi nafsika din kana koyewa a cikin ranka ma abinda Allah mubdihi nan gaba kadan Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana shi menene Allah ta'ala zai bayyana shine aurenka ya Rasulullahi da Sayyida Zainab aurenka da Sayyida Zainabu to shine Allah ta'ala zai bayyana shi wanda zuciyarka take boyewa saboda jin nauyi saboda kawaici wata fashan nasa kana ta jin nauyin mutane cewa kada wasu su ce ka auri matar watan ɗanka na tabanni shine zaidu wanda ake ce zaidu ibn muhammad a can da eh to to jin nauyin kar a ce ka auri matar ɗanka ta tabanni sannan kar a ce ka auri matar maulanka ka auri matar wanda kai ne ka nemo masa auren duka haka ce shine malamu tafshin nasa wallahu ahqqu an tafsha Allah tabaraka wa ta'ala shine macancancin an tafshahu ka ji tsoron sa shi kadai domin hukuncin aurenka da sayyida Zainab hukuncin Allah ne hukun aurenka da sayyida Zainab umarnin Allah ne don haka wa tafshin nasa wallahu ahqqu an tafsha Allah tabaraka wa ta'ala shine macancancin wanda zaka ji tsoro shi kadai falamma qada zaidun minha wa qaran zawwajnakaha lokacin da zaidu zaidu na harisa ya biya bukatarsa min ha da gare ta zawwajnakaha muka auren maka da ita ya rasulullah wa qa'at tazwiju min al-hadra aure ko auren da sai da zainabu bint jahsh ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auku ne daga hadara ta ubangiji daga fada ubangiji aka daura wannan auren sai dai aka sanar kawai zawwajnakaha alqur'ani yace mun aura maka ita ya rasulullahi falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka zawajnaka masha rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fawran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kai tsaye ala isri zaid watan a gurbin nan na zaid a gurbin zaid fa ata wajalasa yazo ya zauna tare da ita domin matarsa ce Allah ya sanar da shi ya aura mashi ita Allah ya daura auren yanzu yanzu saboda haka sahabbai suka yi masa aka yanka abin walima aka yi walima yanzu Zainabu ta zama matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam eh ta zama matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma ka ji wani ladabi na sahabbai bayan shi sayyidina Zainab ya sake ta to sai manzon Allah ya tura shi bayan Allah ya ce na aura maka ita manzon Allah ya tura Zaidu ka je ka ce ina son aurenta ina son aurenta bayan duk Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya daura sai ta ce to za ta yi istihara kuma da ya je ya ce wallahi kaman ba zainabin da na taba sani ba ce ya ce yana zuwa sai ya ji bai iya haɗa ido da ita don ta zan ummul mu'minin da ji girmama sahabbai ya ce wallahi bai iya ido bai haɗa ido da ita sai ya ba ta baya da zai isar da sakon manzon Allah kaga ya ba ta baya bai kallanta yace kuma ya sunkuyar da kanshi haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni yace yana son aurenki yana son aurenki to ta ji irin ladabi da karshe Allah ta'ala da ya aura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Zainab radiyallahu ta'ala anha wanda lokaci yayi ko saboda haka za mu tsaya anan in yaso za mu ci gaba eh in lokaci yayi
Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da alkhairi, Allah ya kara lafiya da kara kusanci da duniya wa sallallahu alaihi wa sallam. Wani bawa Allah ya rufe sadakan jira ta yana bara addu'a. Wani bawa Allah ya rufe sadakan jira ta rijiya yana neman addu'a wa iyayen shi. Wani bawa Allah shi ma ya rufe sadakan jira ta yana neman addu'a wa iyayen shi.
alhamdulillah wajen suka aiko da sadakoki kafin mu yi addu'a muna gabatar da ta'aziyya na wani babban rashi da aka yi na rashin dai daga cikin ya'yan maulana ashar sharif ibrahim salih husaini radiyallahu ta'ala anhu shine saidi musul kazim rahimahullah allah ya mishi wafati jiya mai janazarsa ɗaya daga cikin manyan ya'yan maulana شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تبارك وتعالى عنه الله يغفر تاما الشيخ سيدي موسى الكاظم الله يغفر تامشي الله جدد masa rahama muna gabatar da ta'aziyya ga wannan hadara mai albarka wannan janabi na hadara ta shurafa ga baki daya ta maulana shekh sharif ibrahim saleh a wannan babbar rashi da muka yi Allah ya haƙurƙurtar da mu Ubangiji Allah ya kai shi a fada kakansa sai na Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba mu farkar su da farma sai na Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba da haƙuri Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya sa jannace makomarsa a jiwarin sai na Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka ma muna ta'aziyya na rashin dattijiya mai albarka ita ce hajiya joda iyalin alhaji yusuf mai goro kan anguwar toka mahaifiyar su marigayi alhaji hadi Allah ya mata rasuwa ita ma yau Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata ya yafe ma duka magabatan mu gabaki da alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha wa salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين